أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wata'ala godiya da ya sake kama wani rana ta laraba domin ci gaba da karatu da muke na sati-sati alkur'ani mai girma yau muna sha tara ga watan safar wata na biyu hijira ta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam 440 wanda shi ne 1400
yau 29 ayyana 29 afuwan ba 19 shi ne daidai da 7 ga watan 11 2018 muna cikin suratul bakara satin da ya wuce mun tsaya aya ta 62 innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin kana yau insha Allah za mu tashi aya ta 63 na'am yanzu akhazna bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am
بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين na'am Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur kenan darsuka wanda suka wuce na baya ayoyi ne wanda suke nuna mana irin albarkatu da irin matsayi da Allah madaukakin sarki ya ba banu Isra'il da irin rahama da ya musu da awwa da ya ba su na more rayuwa da kuma umarni wanda ya musu suka kibin wannan umarni duk abubuwan da Allah madaukakin sarki ya guda musu har aka tada mace ce a gaba gare su ko kuma suka ce ma annabi Musa ba za su yi imani ba Allah ya kashe su ya raya su har yau da suna na akan bakan su cewa su dai ba su ba imani to nan Allah madaukakin sarki yake cewa kuma ka tuna wa idh akhadhana misaqakum kenan ku banu Isra'ila akwai wani alƙawali wanda Allah madaukakin sarki ya dauka da su Allah ce ku tuna da wannan alƙawalin wa rafa'na fawqakum at-tur muka daga dutsi saman kina Allah ya gwada musu azaba kai tsaye a lokacin suka dauki alƙawali cewa sun yi imani za su bi wannan manzo annabi Musa alayhi salam ganin cewa ga dutsi zai fado musu khuzu ma atainakum biquwa ku rike abinda muka baku da ƙarfi ba tare da sakaki ba wazkuru ma fihi haka kuma ku rika tuna kuna wasuwa da abin da ke cikin shi wannan littafi la'allakum tattaqun kenan dan ku ji tsoron Allah shine littafin at-taura na annabi Musa alayhi salam eh darasin mu na satin da ya wuce akwai malam da ya fadakar ina bayani akan littafin annabi Isa muka ce at-taura kenan zabura to zabura littafi ne na annabi dauda alaihissalam kenan annabi isa shi ke da injila annabi musa shi ke da taura haka allah ya ce wa ta yana dauda zabura kenan wannan suna zuwa wani lokaci tuttuba halshe shi sa kenan da mu na can baya mu yi magana akan cewa irin wannan tunatarwa wani lokaci na akwai darasi da muka yi ya dan jima na ji ina saurara sai na ji muna magana akan jabal rumat wannan duwatsu dutse wanda annabi sallallahu alaihi ya dora waɗannan wanda ya ci su zauna lokacin da ake yakin badar to kaga wannan shine kuskure kenan ba yakin badar bane yakin uhud ne shi jabal rumat kenan dutsi ne wanda yake karami jikin uhud yake kusa da madina kenan ta badar kuma wancan rijiya ce sai na ji irin wannan kuskure yana da kyau a daga farkarwa mana Allah sa kaliyeti to kenan nan Allah madaukakin sarki yana mana bayani game da banu Isra'il wannan littafi da na taura da aka sauko musu da Annabi Musa alaihi salam sai da aka daga dutsi kansu suna kallo Allah ya ce to ku yi imani ko a sako dutsi sai suka ce sun yi imani to a wannan ayar Allah yana tunatar da su cewa su tuna wancan alkawali da suka dauka to ashe dama alkawalin sun dauke shi ne don sun ga azaba kai tsaye sun ga dutse gaba gare su suka ce sun dauki alkawali za su yi imani sun matawallaitu min ba'da zalik sai nan bayan kenan an sabke dutse kun ce kun yi imani sai kuka juya kuka koma zuwa al'ada kuwacan ta kahurci falaula fadlullahi alaikum Allah ci in ba dan fadala ta ubangiji ba akan ku ku banu isra'il wa rahmatuhu da rahmashi lakuntum minal khasirin lalle tabbas da kun kasance daga cikin masu hasara wani ayoyi ne wanda suke nuna mana yadda banu isra'ila suke ma dokokin allah karatse da kuma yadda ita wannan kabila ta yahudawa ko wannan jama'a ta yahudawa suka ma allah abinda suka ga dama kuma babu wata ni'ima babu wata fadala da allah subhanahu wata'ala bai musu ba allah ya musu abubuwa da yawa ba don komi ba don ya ji kansu don su komo zuwa ga kan hanya to amma wannan sai ƙara musu guje ma gaskiya malace qulu ta'ala muzakkiran bani isra'il bani isra'ila ma akhadha alaihim min al'uhud wal mawasit bil iman bihi wahdahu la sharika lahu wattiba'a rusuli Allah ya tana musu wannan alƙawli suka ɗauka cewa za su yi imani kuma za su bi manzannin da Allah ya aiko za su imani da Allah shi kadai babu shirka واخبر تعالى انه لما اخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم sai da Allah ya daga dutse sai suka ce sun yi imani da aka samke kuma suka koma zuwa ga kahurjinsu da wannan abu ne wanda yake nuna mana taurin kai na banu isra'il saboda kenan a nan abin da ya sa suka yi imanin don sun ga kawai ga azaban ne ga dangana amma wai na a ce musu akwai kiyama gobe za a yi shari'a a mai laifi za a mashi kaza to wannan babu ruwansu da shi suna so su ga zahiri to saboda haka kenan wannan sai karantar da mu eh lalle ya dace ko kuma in bai zama wajibi ga kowane dan adam ayoyin Allah zai gani su zamanto su ne dalilin da za su sashi imani kamar ba wai sai ka shiga cikin takura ba lokacin da wani wahala ya same ka lokacin da wani abu da kake nema ka rasa ko wani abin da ka samu ya kubce maka rashin laya ya same ka a lokacin da za ka bi ubangiji subhanahu wata'ala kuma wannan abin yana gushewa idan daɗi ya zo kuma sai ka karkata kenan ka ga irin wannan hali ne na banu isra'il hali ne wanda ba halin kirki ba ne sun matawallaitun mala ya ce sun maba da hazar misakar muwakkad al'azim falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ai taubata alaikum wa irsalihin nabiyina wal mursalina ilaikum kenan irin tuba da Allah yake karba nasu kaga wannan fadala ce kenan an daga dutse suka suka yi imani ana sabke dutse suka koma aikin su to amma duk da haka kuma Allah ya ba su dama menene damar da ya ba su sai aiko da manzo ba su imani da shi ba ya wuce wani yayin kuma a sake aiko da wani annabin haka suka yi ta yi daga cikinsu ma aka samu wanda suka kashe annabi kenan mutane ne wanda suka ma Allah ma'ana abubuwa wanda kwarai da gaske duk wannan adam bai kamata ba a ce yayi wannan su dai dibi Allah shine mahalicci shine mai kaza shine mai kaza rububiyya ta ubangiji subhanahu wataala sai Allah ce la la kuntum minal khasirin bi naqadikum zalika al misaq fi dunya wal akhirah wannan alqawlin da suka saba to inda Allah bai musu rahama ba inda Allah bai ji kansu bai musu fadala to da sun tabe nan duniya sun tabe gobe kiyama kenan ba za a sabko musu da annabi ba kuma ba za a karbi tubansu ba kina Allah madaukin zarki zai sanya su cikin azaba hal abada to wannan ayoyi tun wancan wanda muka karanta da wa'annan da muke karantawa kamar da nake sake nanatawa ayoyi ne wanda suke karantar da mu suke nuna mana wa lalle kabila ko kuma jama'a ta yahudawa ga irin yanda halin su yake waɗannan dai wanda muke jin su har yanzu har a gobe yahudawa ko kuma yahudanci aqida ce ko kuma a ce ƙabila ce wanda zai kamanceceniya da su zai zama shi ma bai yahudi to kaga wai yazu billah kuma a yanzu yanayin rayuwar mu da muke tsaye da gobe a matsayin mutum na musulmi sai ga babu wanda yake neman yardar shi ko kuma babu wanda yake neman yayi koyo da shi sai bai yahudi yayi daidai da bai yahudi ko yayi daidai da banasari to kana irin wannan ayoyi idan muka saurare su muka ji su za su nuna mana cewa ba mutanen kirki bane ga yanda suka ma Allah malaukakin sarki kadiban zu Palestine yan kama wuri zamna yahudawa aka aka kawo su dan wuri da aka yanka musu wanda bai takara karya ba to duk shekara sun kara kilo 1 kilo 2 a yi ta shari'a a yi ta alkawali kuma su saba da kenan wanda zai nuna maka yau a musulmi bai dace ba a ce musulmi ya yi wani alkawali da ya bai hudu ya hayar ka tsammanin wai zai cika mashi alkawali tun daga yadda suka ma'alla alkawalin allah babu wanda suka cika to ina kai dan adam to shi za ka kika ana tashan hama a kowane lokaci a falastin su falastinawa suna ba su yarda ba su kuma a suna ma kasar su ce su kuma kawo su a kai bayan yakin duniya da biyu kenan tarihi ne wanda bai jima ba to amma duk da haka su musulman na falastinawa wai suna tsammanin an iya zama a tabul a yi ma'ana wani alƙawulluka cewa yahudawa su tsaya daidai inda aka ba su wanda ingila ta yanka musu lokacin ana mulkin mallaka amma kowane shekara sai sun yi gidaje a inda aka yanka cewa na falastinawa ne to kenan kaga a nan mine ne lokacin da wani musulmi zai rika tsammanin cewa ba yahuda zai iya cika mushi alƙawali to anan ne kuskuren yake Allah ba mu labari cewa walan tarda anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum sai ka bi hanyar su wajen maganarka wajen rayuwarka wajen sa kayanka wajen tattalin arziki wajen mulki duk abin da ka sai na rayuwa in kaga an jinjina ma wani an daga hannun shi a duniya ta yanzu to mutum ne wanda ya lalace ya bi yahudanci in ma shi ba bai yahude bane amma dai tsantsar ma'ana aƙidar da take tare da shi yahudanci ne musamman abin da ya shahe cin riba da sauransu tun da su babu abin da suke bauta ma kamar dukiya su yahudawa mafiwa dun motsinsu ba wani abu ne illa abin da ya shahe dukiya ta yadda duniya to babu wanda za ka ga ba yahudu ya yabe shi illa hatta ta taɓa millata mu kamar da allah ya ce to sai ga rayuwar mu ta musulmi kuma wannan aya kama ba ta nan kamar an shahe ta a cikin alkur'ani wayan da kasashe na duniya na musulmi suke hama dole sai america dole sai ingila dole sai wani horon shi wanda dai kusan jagororin yahudawa ne sai sun yarda da su in yaso a nan ne zaman lahiya yake to kaga kina akwai akwai jahilci a nan idan da ɗaya ba za mu taɓa samun wani abu wanda yake na yabo ba ko kuma wani abu na zaman ma'ana wanda za mu ji daɗin rayuwa tamu mu mun bar addini kuma su ba za su bari mu kai su ba saboda mun idan mun kai su kenan mun zama ɗaya su da mu da su ba ɗaya bane akwai bambanci musamman ma kasashen afirka bakaken fata wanda suke tsammanin wai bature sai sun zama ɗaya da su suna ganin bayu ne suna ganin ka baka fata ne suna ganin ka jahili suna ganin ka bai kai wani bai tsammanin ma afirka akwai gidaje haka irin suna ganin arami ne ake rayuwa da yawa daga cikinsu in ba wanda ya zo bai gani domin muna wai huwamar da muke sai sun yarda da mu sai sun san ko mu suwa ne ne to shi sa kaga kasashen afirka har yanzu kasashe ne wanda ga sunan dai babu wani abin da za a ce an aikata na katabus saboda me kullun kwaikwayo ne ake inda an tsaya abin da iyaye da kakanni suke tunaninmu na afirka ne abincinmu na afirka yanayinmu na afirka kayan da za mu sa irin yanayin kasuwancinmu da haka za mu kasance to dole za mu samu cigaba kamar yadda 'yan aziz suka yi 'yan china da sauransu da 'yan malaysia da kenan abin da muke magana akan shi ne cewa wai musulmin da zai kudurta cewa shi sai bai ya yarda da shi a rayuwar shi ne a lokacin ne wai ci gaba ko kuma a lokacin ne zai ga cewa shi ya zama wani abu to wannan kuma abu ne wanda ba zai samu wahala ba da Allah subhanahu wataala ya mu labari idan balarabe ya aiki da kalmar lan abu ne wanda har duniya ta tashi kamar bahaushe ya ce sai tulu ya yi gashi kasa abu ne wanda ake buga misali abinda ba zai taɓa yiwuwa ba to haka yake alaka tsakanin behuda da musulmi a matsayin ka na musulmi wai ka ce sai behuda yara da kai to ana akwai akwai yara kwarai da gaske Allah subhanahu wataala ya samu gane
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين نعم الله سبحانه وتعالى كتا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت kuma yahudawa ku tuna daga cikinku akwai waɗannan waɗanda suke 'yan wani gari ne wanda Allah subhanahu wataala ya jarabe su da ranar sudu mana masu farauta ne suna kama kihi sun saba da wannan aikinsu ne wanda suke na yau da gobe to sai Allah subhanahu wataala ya yi niyya ya jaraba su sai aka ce musu to ranar sudu fa babu kama kihi amma rana tun daga ladi har ya zuwa ran juma'a wannan sati guda naku ne a yi ta kamu amma dai ranar sudu babu ita shi ne marawa da kada alimtum lazina a tara minkum bisabti da suka sai suke wata dubara game da ita wadda nara sudu ma'ana dai ba su hasa ba sai allah ya musu azabar cewa fa kulla lahum sai muka ce musu kunu qiradatan ku zama birrai sai allah ya mada su birrika gaba ɗayansu khasi'ina walakantattu zalilin ma'ana wanda ba su da daraja mutum ya koma buri faja'allaha nakalan Allah ce sai muka sanya wannan maida su da muka yi buri azaba ce wani kamu ne da Allah ya musu lima baina aidiha bima baina yadaiha kenan kahin ita wannan al'umma ko kuma kahin wannan lokaci wa ma khalfaha amma bayanta wa mawidatul lil muttaqin kuma wa'azi ne ga wanda suke masu tsoron Allah to kenan har yanzu Allah madaukakin sarki yana nana ta mana yana ga mana halaye wanda yake da Yahudawa ne malaka ce ya kulu ta'ala wa laqad alimtum يا معشر اليهود ما حل من البعث بأهل القرية التي حست أمر الله أو عصت أمر الله وخالفوا أهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعزيم السبت والقيام بأمره yahudawa ku tuna Allah ke cewa shine mana walaqad alimtum ma'ana sun sani ku sun san ko su wane ne wannan wanda suke girmama ranar sudu sai aka hana su Allah ya jarbe su da ranar sudu إذ كان مشروعا لهم فتحيلوا على السيد الحيتان في يوم السبت da Allah ya hana su suke dubara me dubara da suke sai su yi haƙo kenan tararin juma'a duk kihin da ya zo ita fatsaye ta kamawa a ita kama kihi su dai basu zo da hannu suka kama amma dai kihin a rasudu ita fatsar ta kama shi ko kuma abin kama kihin ba za su kama ba hera ranar ladi sai su ce ai tunda Allah ranar sudu ya hana mu dai ba mu je ba ran juma'a muka haka ko muka ɗauka ralladi kenan sun tsallake ranar sautu to kaga wannan yana daga cikin shi ma abinda shi ne dalilin da Allah ya hallaka su Allah ya canza halitta su ya maida su birrika falan ma fa'alu malaci lokacin da suka aikata haka walhiyal wai suna ganin sun yi dubara mana su ma Allah wayo ne shi sa suka aikata wannan abu masahumullahu ila suratul qirada kwata-kwata gaba ɗayan su sai Allah mai da sura ta buri wai ashbaha shay'ibil insan mana buri shine wanda ya kusa kamanceceniya da wanda yake mutum ne inda ka dibi yanayi na buri zaka cewa kamanceceniyar shi yana da kamata mutum to kaga sai Allah ya canza su wannan azaba ce Allah subhanahu wataala ya musu to wannan a cikin suratul a'raf sai Allah yake faɗi mana labarin mana zahiri yake cewa was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr mana annabi Musa ka tambaye su ko kuma wannan alƙarya ko kuma wannan gari da ya zamanto a kusan teku kenan akwai teku kuma gagarin kenan masu kama kihi ne iz ya'duna fi sabti iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an lokacin da suka saba ko kuma girmama wannan rana na sudu to sai Allah ya sa musu jarabawar da za su yi ibadar da za su ma Allah kawai kasu kama kihi rasudu to sai zamanto kuma istatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an ranan ladin ran saurin da ba a kama kihi in suka suka zauna suna kallon teku sai suka kihi suna ta yawo mana kaga Allah yana Allah yana jarawa su ne ga imanin su sai suka ce a a tunda dai wannan mu kuma yanzu gashi ibada ne kuma yin imani ya za a yi ma sai Allah ce wa yawma la yasbituna la ta'tim rana da ba su budu ba kuma sai a samu yan kadan idan mutum ya je kihin da zai kama dan kaɗan ne kaga jarabawa ta ubangiji subhanahu wataala kazalika nabluhum bima kanu yafsukun Allah ya ce wannan shine jaraba da muke musu amma kuma jaraba da Allah yake musu akwai dalili saboda mutane ne fasikai fasikancin da suke yi shine ya kai su Allah ya jarabe su da ranar sudu to ba su jarabawa sai zamanto kamar yadda muka ce su yi haƙo ranar juma'a kuma ranar sudu su kama wai suna ganin cewa ai su ba su yi haƙo ba ranar sudu to saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya ce musu kunu qiradatan khasiin imam mujahid yake cewa faɗa Allah madaukin sarki da yace kunu qiradatan khasiina ay musikhat qulubu wa lam yumsahu qirada wa inma huwa al-masalu darabahu Allah subhanahu wataala imam mujahid yana daga cikin wanda suke ganin cewa a wai ba wai hakikanin su bane aka maida su kaman buri kaman kala halitta su a'a kaman kwakwalwarsu da tunaninsu sai Allah ya juya musu sai suka zama to kamar dabba yanayi na guri malin cewa haza ƙaunin garib khilafar zahir min siyaƙi haza hazar makam wafi gairi malin cewa wannan magana ce ta mamaki yanan mana imam mujahid a nan ya yi ijtihadi wajen fassara magana allah subhanahu wataala amma bai yi daidai ba bai yi dace ba wajen fassara saboda malamai da yawa sun saba ma wannan magana tashi mala anan kuma kenan amur shakir yake magana cewa wannan magana ta mujahid ta saba ma zahirin yadda Allah ya yi bayani cewa kunu ƙirarratar khasi shi imam mujahid yana ganin kaman misalin da Allah yake cewa kamar salil himari ya hamilu asfara misalin da aka banu isra'il duk wanda ilimi ya koyi ko kuma wanda bai aiki da ilimin shi kamar jakki ne yana ɗauke da kaya ya ga kamar wannan misali ne to shi ne mala ya ce haza gharibun ma'ana wannan magana ce sabuwa ba kuwa ce ba san ta ba Allah subhanahu wataala ya ce qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal kharazir wa abada at-taghut kenan wannan aya take karantar da mu cewa lalle wannan halittar ta su ce aka juya Allah ya ce qul ya kai manzo ka ce musu hal unabbiukum bi sharrin min zalika in ba ku wanda suka yi wannan mana mutane sharri su ne yahudawa ya ce mallanahullahu wanda Allah ya tsine mu tsino Allah yana lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam akwai tsinuwa a kansu wa ghadiba alaihim kuma Allah ya ya yi hushi da su wa ja'ala minhum qiradata wa kharazir kuma ya sanya a cikin su wasu birrai wasu alade kenan kaga wannan aya tana tabbatar da cewa karan kan halittar su ce aka juya aka maida ta buri kuma wasu aka mai da su aladu wa ba da tagutu wa kuma wasu kuma suke bauta ma wanda ba Allah ba to wannan kenan shine tafsirin da yake tafsirin ingantacce akan wannan ma'ana cewa Allah madaukakin sarki ya canza halittar sa wanda Allah madaukakin sarki khasiina ai azallu saghirin mana mutum wanda yake walakantacce a burin ma ba buri ba mai daraja ko kuma wani buri mai wani matsayi wanda zai san abin da yake a a walakance buri ne kuma a walakance ta yi abincin da za su ci ma zai musu wahala Allah ce faja'an na ha nakalan nakalan ai a ƙabnahun uƙubatan faja'an nahun ibratan mana Allah ya musu azaba sai sun ya su kamar wa'azi ne ga mutanen da za su zo yanzu kamar mu kenan wa'azi ne a gare mu mutumin da zai ma hukumci ubangiji wani tawili kaga ana magana ne akan korar tawili kenan idan Allah ya doka ya kamata mutum ya bi doka Allah yadda take kaka ce ai kaza ne ka juya kaza to haka su mabanu Isra'ila abin da ya halaka su to kaga so diyawa zaka samu mutum da umarnin Allah mu dokokin sarki amma sai ya kawo wani tawili ya dora ga zahirin nasi ga zahirin hukunci shi yana taya akan tawili to wannan daga cikin abin da yake yake zai halakar da mutum kuma Allah wa labarin cewa wallazina tabiuna shahawat sune waɗanda suke bin san zuciyarsu sune masu bin tawili mutumin da yake bin san zuciyar shi shi kuma so ake san zuciyar mutum ya zamanto tabi'an ne lima amarahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ya zamanto san zuciyanka yana tana bin aya tana bin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam kaga kenan banu isra'ila babu wanda zai ce sun kama kihira sudu tunda basu je ma wurin ba a'a su dai sun haƙa ran juma'a sun kama sun hudda ran ladi kenan sun tsallake wannan rana to shi sa doka Allah mu dokin sarki ba mu tawili kaga nan da yawa abin da ya shahi bangaren yawan dan kasuwa ne ko kuma abin da ya shahi magacin gwamnati ne musamman 'yan kasuwa wajen abin da ya shahiri ba mutum ne zai sai da a ce bahun shinkawa bashi kuma ga mutanen shi can a waje kuma wani ya siyo shi kuma a maido shi cikin shago irin abubuwan da ake na wai kama ana ma Allah dubara zai zo ya bada misali wani dan kilo 25 jika tara zai iya bada shi a jika 12 amma bashi sai a rubuta shi kuma ya huta waje ya sai da shi jika bakwai ko jika takwas kuma sai mai doshi me yake so wannan jika takwas kin ita yake bukata a wani na zo ina son ka bani kudi bashi ya ce a banda ya baka kudi amma zan baka wani shinkafa gashi a jika sha biyu in ka huta waje ga can mai siya sai ya baka kudin idan ka ga wannan dabara ce irin wannan tawilin shine zai kai mutum zuwa ga halaka ma'ana kenan kamar ka bada kudi da ruwa abu ne shi wancan an ba shi jika takwas amma ana a rubuce ana bin shi jika goma sha biyu kaga kenan wajen jika hudu aka dora to irin wani abubuwa ne wanda suke hallaka mutum ko kuma Allah ya ce ayo abu kaza kai ka kawo maganganu da tawiloli daban-daban daban masu bin hukuncin Allah subhanahu wataala da zance da magana ba wai zahirin ba komi sai an mushi magana sai an yi zuwa salon da zance a daidaita shi yadda zai daidai da son mutane a haka ne za ta yi to allah maɗaukin sarki sai ma al'umma azaba sai allah ya mai da su birrai to kaga wannan ba ƙaramin azaba ba ce kwata-kwata kenan an hudda su daga halittar su mai daraja ita ce ta kasancewa ɗan adam sai allah ya mai da su buri wannan kuma buri ne na hakika to ka kuma a yanzu ko kuma akwai ɗan falsafa masu bayanin cewa wai ɗan adam asalin shi buri ne buri ne ya zama ɗan birni haka yau da gobe yana wayewa yana wayewa yana wayewa har ya zamanto ya san abin da yake ya koma mutum zahiri to kaga wannan magana ce wanda ma'ana hankali ma bai daukar ta tunda Allah madaukakin sarki abu na farko dai ya rarrabe tsakanin dan adam da hankali diyan da mutum yake hankalin shi kenan baiwa a cewa tunda shi buri dabba ne Allah ya shi bai da hankali ya mayyaze shi dan adam a ce a samu ranar da zai samu hankalin da zai wayo irin dan adam kaga da wannan abu ne wanda hankali bai dauka kuma abu na biyu mu a matsayinmu na musulmi Allah subhanahu wataala ya ya bayyana mana cewa mutum dan adam daban kuma buri daban saboda inda za a ce su birrai ne a dama kenan menene hikima Allah ƙara mai da su buri kenan kaga akwai akwai tuka da warwara mana magana ce marasa dalili magana ce ta yan falsafa mutane masu magana da kan tunani babu wani dalili babu komi kawai tunanin shi ne zai zamna ya ce abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne wanda ake cima darwin daga cikin wanda ilmomin daga ake karanta wanda ba sa ma'a mutum amfani ko da biye jahilcinsu bai cutar da mutum iliminsu ko bai amfana maka komi kamar gara ma kai ka zamna ka yi tunani ka kalli sama kawai ka faɗi abin da yake ra'ayinka ya ma hima amfani a ce wannan ra'ayinka ne tunaninka ne su ma wasu ma daga cikin malamai suna tunanin ma babu su amma aka yi su ma'ina ma aka yi su su wane ne su da wani suna daga cikin abubuwan da suke malaki karanta su ne wanda ake cin ahal kalam da yawa daga cikin malamai daga baya idan suka gane da wannan sai su koma zuwa ga imani su yi bayani daga cikin malamai a kunna bayanin ma cewa lokacin da ya fara gane hadisi karatun hadisi da karatu na tafsirin alkur'ani ya ga cewa ashe shirme ne ya ta yi ya ce ba san koyo ba da bayan sai kila wakala wane ya ce wane ya ce wane ya ce kuma kowanne wane nan tunanin shi ne ke wadi babu wani dalili kenan ya sha man da qala Allahu qala rasul kenan Allah ya ce wahayi daga sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ne kenan wannan shine dalili da wannan ba magana bace a ce wai mutun dan adam da asalin shi guri ne wasu ma suna ganin yana daga cikin mana tunda musulmai suna karantar da cewa su yahudawa Allah subhanahu wataala ya musu azaba a kasancewa an maida su birrai to shi kenan yanzu bari a yi ma a rubuta ma dan asal na adam ai kowa ma biri ne kenan ba wani aibu bane a gare su su yahudawa duka wannan yana da cin fitattunin su abubuwa da yawa ilimin muka da yawa da ake yi su suke rubuta abubuwa a ce abu kaza kaza ne alhali ba gaskiya bane to shi yasa wanda zai karatu na musulunci dole ya warware irin wancan karatu na na hayaniya karatun da bai da dalili saboda haka kenan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin cewa tawili ne suka yi sai Allah ya da su burruka wannan kuma azaba ce Allah ya musu subhanahu wata'ala kina kamata imanin mai zama imani tsaye game da Allah magana shi ko maganar manzo sallallahu alaihi wasallama kada mutum ya aiki da ina gani ko kuma ana gani ko wani malami ya zo ya ce ina ganin kaza ne to wannan duka ba dalili bane kawai kai aiki da aya kai aiki da hadisi wannan shine zaman lahiya wannan shine abin da zai ba mutum lada a gobe kiyama sai Allah ya ce wa mau'izatan lil muttaqin wannan azaba da aka musu aka mai da su birrika Allah ya ce wa'azi ne ga duk wani mai tsoron Allah Aulana Abbas yake cewa allazina min ba'dihim ila yawmil qiyamah mana duk wani wanda yazo bayan waɗannan mutane da aka mai da birrika saboda tawilin da suka yi to wannan canza su da aka yi wa'azi ne ga duk mutane har ya zuwa gobe kiyama wannan abun ya zama to wa'azi ne kenan wa'azi a gare mu shine mu bi Allah kada mu yi aiki da wane ya ce ko kuma wane ya ce ko kuma ina gani malaci qultu almurada bil mau'izati ha huna zajir malaci anan kuma wa'azi wata wata ma'anar daban ana nihi da shi tsawa ma'ana wannan jan kunni ne Allah yake yi da duk wani wanda zai ma ayoyin Allah tawili to ana ja mushi kunne kada a jefa Allah ya canza shi ya canza mushi halitta ko kuma Allah ya gama shi da wata azaba ko Allah ya gama shi da wata musiba wanda bai santa ba malaci ai ja'alna ma ahlalna bi haula'i min al-ba'si wan nakali fi muqabalati martakabuhu min maharimillah wannan abin da aka sa su na azaba ba dan koyo ba a wannan abin da Allah ya haramta da suka yi shi yasa Allah ya musu wannan azaba wa ma tahayyalu bihi min al-hiyal da irin dabaru da suke yi suna ganin dabarun su zai hudda su malaji falyahzar al-muttaquna sani'ihim to dole mai tsoron Allah ya kamata ya shiga taitayin shi game da irin dubaru game da dokokin Allah kamar rawa imam abu abdullahi bin batta an abi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tartakibu martakabal yahud abi hurairah yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku rika yin abubuwan da yahudawa suke fatastahillu maharimallahi bi adna hiyal sai ku haramta abinda Allah ya haramta ku halitta shi da wata dubara karama irin da ya mutum kawai son zuciyar shi yanzu ko da za ce mishi Allah ya ce annabi ya ce wannan abin haramu ne amma a shi kawai ne bin hanyoyi yake yi ko kuma za ga mutum ya yana tambayan malam yana so malam ya mishi fatawa akan wani abu wanda yana ganin zai gyara shi shi mu yake so kawai malamin wannan ya ce wannan abin halak ne kene ya je ya ta yi to kasancewa idan ka san aya ta haramta abu ko hadisi na manzo sallallahu alaihi ya haramta abu ko wani kaji wani malami ka mishi dubara ko ka me ka ba shi dungu a tambayar ka ya baka wata amsa sabanin wannan a matsayin halak to kasancewa fa Allah zai kama ka saboda ka sani akwai wanda ya sani char ya san aya ya san hadisin shi dai so yake ayi wani dubara to shine nan annabi sallallahu alaihi ke ce mana kada mu yi abinda yahudawa suka yi to za mu halatta abinda Allah ya haramta da karamar dubara tana yawa baka sani ba to ka kuma sai wannan abin ya ya halakar da mutum to wannan Allah mu dauki zarki gaba daya halaye ne yake nuna wannan banu Isra'ila sun kasa imani sun ki gomi an goda musu azaba kai tsaye sun zo sun je su yi imani kuma ga irin dabaru da suke yi wa matsayin masu imanin ma sai an yi dubara sai an ma Allah dubara Allah subhanahu wa ta'ala shirye da mu
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً نعم قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلما ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فاذبحوها وما كادوا يفعلون No. Allah subhanahu wata'ala zai ba mu labari a wannan ayoyi masu girma irin dai irin dabaru ko kuma taurin kai na banu Isra'il da Allah subhanahu wata'ala ya yi ta nanata mana Allah ce wa iz qala Musa li qaumihi ya kuma katina ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ce wa mutanen shi inna Allaha dalle Allah madaukakin sarki ya amurku an tazbahu baqara Allah yana umurta ku yanka saniya qalu sai suka ce atattakhizuna huzwa ya yanne Musa zaka dauke mu abin izgili kenan suna ganin wasa ne ke musu qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin annabi Musa sai ce musu ina neman tsarin ubangiji dan kasance daga cikin jahilai ma'ana kenan wannan magana ce ta gaske kada ku yi tsammanin maganar wasa ce in ji annabi musa alaihissalam to shi kenan ku sai suka ce mushi kalu da ulana rabbaka yi bayin lana mahiya to yanzu tun da ka ce magana gaskiya ce ka tambaye ubangijinka ya bayyana mana wacce daga cikin saniya kala sai ya ce inna ya kulu allah mulkin sarki yana cewa inna ha baqaratun la faridun wala bik ita saniya ce ba babba ba farid wala bikrun kuma ba karama ba kenan awanun bai da zalika tsakanin girma da kankanta haka take fafa'alu ma tumaru ku yi abin da aka umarce ku kaga nan inda daga nan aka tsaya ma kadai ta zama to zahiri duk inda suka dauki wata saniya ko baka ce ko hora ce ko wace irin kala ce kuma in dai ba babba bace ba karawa bace suka yanka shikenan abin yayi to ba su yi haka ba sai suka ce qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha yanzu can sun ce mahiya wacce ce yanzu nan kuma suka ce to wace kala ce wani launi ja ko baka ko kuma wace iri qala sai annabi Musa kice innahu yaqulu lalle Allah madaukakin sarki da kuka ce a tambaya yana cewa innaha baqaratun safara ma'ana saniya ce masara faqi'ul launuha amma kuma launin bai cika ba yana da dan haske haske tasurun nazirin amma kuma saniya ce kyakkyawa duk wanda ya kalle ta yana jin daɗin ganinta kenan mai kyau ce to kaga anan ma suna iya samun amma kuma sai suka sake mana cewa ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashaba alaina ka ce ma Allah ya faɗi mana wacce ce mu so muke a ce wacce daga cikin saniya suka ce innal baqara tashaba alaina mu sun shige mana mun kasa ganewa wacce ce ma ubangijin yake ni wa inna insha Allahu lam hutadun in ka gaya mana kawai mu za mu shiryu zuwa gaskiya za mu aikata za mu yanka qala sai annabi Musa ya ce innahu yaqulu Allah yana cewa innaha baqaratun saniya ce la zalulun ma'ana ba wanda aka horar da ita ba tusirul ard kamar wanda ake noma ba irin ba ita ake ni ba wala taskil harasa kuma ba wanda take shayarwa ba irin wanda ake nada musu igiya sai ta jan guga ba irin ta ba musallamatun mana lahiyayya ce lashi ya tafiha ko babu wani cuta babu ko ba abin da ya same ta kenan bata sha wuyan noma ba bata sha wuyan janyo ruwa ba mana nan Allah yana so ya huto musu zahirin saniya ga yadda take qalu ana jita bil haqq sai suka ce yanzu muka ji gaskiya fa zaba uwa sai suka yanka ta wa ma kadu yafalun yanzu kuma ba za su iya mana kauce ma wannan umarnin ba tun daga Allah subhanahu wataala ya bayyana musu mala yace yaqulu ta'ala wazkuru ya bani isra'il ni'mati alaykum fi kharqil 'adati allati lakum fi sha'anil baqara Allah maɗaukin sarki ya gwada musu aya kama abinda bai faruwa al'ada menene abinda bai faruwa al'ada a ga mutum ya mutu kuma ya tashi kenan wannan baya daga cikin abinda yake faruwa in aka ga mutum ya mutu ya tashi to lalle akwai abin mamaki mu'jiza ce to Allah ya ce ku tuna wannan abin da na mutu bisababiha wa ihya illahu al-maqtul kenan dalilin wannan saniya ku tuna wannan kuma ku tuna yadda Allah ya raya wannan macaccen wa nasahu alaman qatalahu wannan wanda aka kashe ya tashi ya ce wane ya kashe ni to wannan aya ce Allah subhanahu wataala ya guda musu mala ya ce wa hazihi siyaqu an ubayd wa abil aliya wa suddi wa ghayruhum fiha ikhtilafu ma wa zahir annaha ma'khuzatun min kutub bani isra'il wa hiya mimma yajuzu naqliha walakin la nusaddiq wa la nukazzib malanan malan yana bayani akan ma'ana Allah subhanahu wata'ala bayanin da ya musu da kuma su yadda suke neman kaucewa da kuma ma kalma ta ma wanda ta zo a a shi nassin na alkur'ani mai girma to wannan kissa ce shahararriya kissa ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya ma banu isra'ila ma'ana ya gwada musu aya cewa wannan aya ya ci a ce daga yau duk wani zance na rashin imani a ci an hwasa shi tunda dai gashi an kashe an tada me ya faru wani mutum ne ya rasu wani mutum kuma ruwa yayi masu yawa wasu ce a wani mutum ne mai dukiya amma bai da ɗa bai da shika bai da kowa to yan uwan shi ɗayan yan uwan shi sai suka zo kashe shi dalilin kwaɗayin dukiyar da yake tare da shi don su ci gado wata ruwaya kuma malamai suke bayanin cewa a wani gari ne biyu ga wani gari ga wani gari yan wannan garin suka kashe mutumin su suka kai shi wajen wannan garin kofa suka aje irin garu da ake nada katanga da kofa ana bude kofa gari sai aka gawa ne aka mutu su wayannan sai suka ce a kun kashe wani dan uwa alhali kuma su suka kashe shi kenan hali ne yahudanci kenan wanda Allah ke sai nuna mana shine mana faddara tufiya to wannan sai aka samu jayayya wayannan su ce su ne wayannan su ce ba su bane aka zo da annabi Musa alaihi salam to sai aka ce yanzu raba gardama kawai ku yanka saniya idan ku yanka saniya za ku ga abin da Allah zai to anan ne aka shiga takaddama wace kala wace iri yaya take to nan ne Allah subhanahu wataala ma'ana dai a ƙarshe sai da ya kai su makura ya nuna musu cewa ga yanda take masara ce amma mai dan haske haske ba babba ba ba karama ba ba mai noma ba ba mai jan ruwa ba mai birge mutane to wannan shine a ƙarshe sai suka ji suka aikata wannan kuma sai Allah ya nuna musu wannan ayar malaci akhbara ta'ala an ta'annut bani isra'ila wa kasrat su'alihim li rasulihim nan ma Allah ya ba mu labarin irin yawan tambaya na banu isra'il da kuma irin yawan tambayan da suke manzan wai su anan suna so ne su kai shi makura so suke Allah ya ce kawai saniya gidan wane kaza ita ce ku sai Allah subhanahu wataala yake karantar da su daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan wali haza ma la yace da haka lamma dayyaqu ala anfusihim dayyaqa Allahu alaihim lokacin da suka dora ma kansu wahala sai Allah ya dora musu wahala da ta hita su kenan lokacin da aka ce ma kai abu kaza umarni na Allah subhanahu wataala ko na manzon shi kawai ka aikata shi hima lahiya to amma in kace yaya a yaushe a wani lokaci to kaga a lokacin wahala zai same ka inda za a ce ma ka je kai sallah mana ka je ka yi sallah a kowane lokaci amma sai ka ce a wani lokaci a wace rana a wace awa da safe ko da malice to kaga kenan a lokacin wannan tambayoyin da kake yi wahalhalu ne kake kara ma kanka an ce musu ku je ku yanka saniya to wace kalar saniya a ina take meye launin to kenan sai Allah subhanahu wataala ya dora musu wahala wanda ta hita su walau annahum zabahu ay baqara malaji da sun yanka kowace irin saniya lawaqa'at mawqi'a anhu da ta isa musu kama kala ibn abbas wa ubaidata wa ghayr wahid walakinnahum shaddadu fa shaddadahu alaihim lokacin da suka tsananta tambaya sai Allah ya tsananta musu manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisai da yawa aya ta karantar da mu cewa yawa yayi wallazina amanu la tasalu an ashiya yatubda lakum tasukum kenan a bar yawan tambaya kasaratu su'al yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya halaka mutanen da suka ma'ana wanda suka wuce yawan tambaya menene kaza menene kaza kuma wani bayanin nuna mawayo cewa wai tambaya abu ne wanda ba a so a akwai tambaya wanda take mai ma'ana amma akwai tambaya wanda kuma ba ta da ma'ana tambaya ce wanda tana ɗarme mai ita ne sabon manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da wannan aya ta sauko har ya zama tuma daga cikin su babu mai tambaya abinda suke suke wata suke cewa sai mu rika dama dama wani balarabe kauye ya zo wanda bai san ba an hana tambaya yayi ta tambaya mu kuma muna amfanuwa to kaga banu isra'ila me ya kai su zuwa ga tsanani wannan yawan tambaya da suke yi kai suka ce uruna rabbaka yubayyin lana ma hiya ma hazi al-baqara wa ayu shay sibatuha ibnu jarir yayi ruwaya daga abdullah dan abbas kala yake cewa law akhazu adna baqara iktafu biha abdullah dan abbas yace inda sun yanka kowace irin saniya da da'is walakinnahu shaddadu fashaddada alaihim kana suka tsananta sai aka tsananta musu قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر كان لا فارد أي لا كبيرة حرمة ولا صغيرة كان با مبابا كما با ودى تجي كرما با تكاسكيا كما يقول الله نعم باسيكي تشوى صفراء أي لونها أصفر وعن الحسن قال سوداء شديدة السواد أبو حسن شيكم يجي تشما وي بقى وانما تاي بكي ولك مالك وهذا غريب saboda wannan magana ce wadda ta saba ma ma'ana fassara ta ita safara sufura abu ne wanda yake masara ko kuma rawaya-rawaya to kidan baiwa a ce sufura ko kuma safara ko kuma a ce aswad kidan ma da shigo imam hassan ya ce aswad hamma ya ce shadidu sawadi ma da ce wahaza garibun wasahihu al'awwal kenan na farkon shine wanda ya inganta shine wanda ke daidai ولهذا أكد سفرتها بأنه فاقع لونها سافية اللون kenan dan a san cewa ba baki ba ke nihi sai Allah ya ce faqiul launuha kenan launin ya zama to zahiri ne sai suka ce innal baqara tashaba alaina ay li kasratiha suka ce ya annabi Musa muna da shanu da yawa to ya zaka zo ka ce mana saniya ai ya kamata ka gaya mana wacce wa inna insha Allah lamuhutadun suka ce in Allah yarda daga yanzu dai babu wata tambaya ta biyu in dai ka gaya mana kawai za mu yanka to saboda haka kenan Allah subhanahu wataala sai ba su labari cewa saniya kaza ce la zalulun tusirul arda wa la taskil harasa musallamatun la shiyata fiha a ƙarshe sai suka yanka wanda sai zaman to kenan ƙarshen tambayoyinsu da suke yi to wannan ayar za mu karanta ita za ta tabbatar mana da bayanin Allah subhanahu wa ta'ala na sama
wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون نعم Allah subhanahu wataala ya ce wa iz qataltum nafsan kenan duk wannan tarihi da Allah ya ba mu ko kuma labarin da aka ba mu na banu Isra'il game da saniya to ga dalilin lokacin da ko kashe rai faddaratun fiha sai ake ta kai kawo ana ta saɓani asuwa ne suka kashe shi awara ne ya kashe shi imam mujahidi yake cewa wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ay tughayyibuna abinda kuke boyewa cewa wane ya kashe shi kenan daga cikin su akwai wanda sun san wane ne ya kisa kenan da muka dauki wancan magana cewa mutum ne wanda bai da kowa amma kuma ga dukiya wanda suke so su ci gadon sai suka kashe shi faƙul nadribuhu bi ba'diha sai muka ce ku bige shi da wani shashi na ita wannan saniya kenan dalilin cewa su yanka saniya wannan shine dalili idan an yanka saniya miza da ita a sai a ciri wani reshe daga cikin ita wannan saniya sai a bugi mamacin da shi shikenan sai ya tashi ya tashi ya ce ga wanda ya kashe shi kazalika yafi Allahul mauta kenan yanda kuka ga ya tashi na haka Allah yake rayar da macece ko matattu wa yurikum ayatihi kuma ya gwada mushi ya gwada muku ayoyin shi da Allah kun takulu dan ku hankalta ku dawo zuwa ga hanyar gaskiya Imam Bukhari yake cewa faddaratun fiya ay ikhtalaftum wa hakaza qala Mujahid kenan kalmat kalmar faddaratun shine ma'ana ikhtilaf sai suka saba والله مخرج ما كنتم تكتمون قال مجاهد ما تغيبون فقل اضربوا ببعضها هذا البعض أي شيء كان من أعداء هذه البقرة مالك كومي bace ba kafa ta gaba ko kafa ta baya ko wani kunne ko a ko menene daga cikin saniyan a dan buga mashi to yanzu ya tashi malaka fal mu'jizatu hasilatun bihi za a ga mu'jiza ta bayyana shine mace ce ya tashi wa kharqul adata bihi ka'inun zaga abin da ya saba ma al'ada wa qad kana mu'ayyinan fi nafsi al'amr walau kana fi ta'yinihi lana fa'ida ta'udu alaina fi amri ad-dini aw ad-dunya la bayyanahu Allah ta'ala lana kusan wannan kissa ce wanda aka kawo labarai na banu Isra'ila masu yawa wanda kuma wasu labaran ma wanda babu gaskiya a ciki wasu ma wanda ba su da amfani shine sai mala yace inda za a ce wannan da aka ce idrubu bi ba'daha an ce kafa ta gaba ko ta baya ko karwata ko menene to mala yace da a ce Allah zai wadi mana wannan abun a kowani fa'ida na duniya ko na lahira to da Allah ya ce a buge shi da kafa baya ko da a buge shi da kafa gaba ko wani abin da ya kama da haka mala yace kenan duk wasu issosi da ake yi anan issosi ne wanda marasa amfani ba sa kara maka komi game da imani ba sa rage maka komi kuma in ba ka san su ba ya ce da aka ce akwai fa'ida to da Allah ya ce da kaza za a bige shi malace walakin abu hamahu Allah sai sai ya shi wanda ba ba a gane kawai an ce idurwo ba diha shi kuma ba ko da kafa ko da kunnen aka ɗauka ɗan kaɗan ya isa malace walam ya ji a min tsarikin sahihin anil masumi bayanahu babu wani abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam magana ingantacciya wanda take nuna irin wannan kissan masu cewa wata a fata ce aka buga mishi wani ya ce a kafa ta gaba kafa ta baya to wani duka babu abin da ya inganta a cikin wannan malai ce fa nahanu nubhimuhu kama abhamahu Allah ta'ala yanda Allah ya bar shi ba a ce ba kafa kaza kafa kaza to mu ma za mu bar shi haka inji Allah inji malam rahimahullah kenan wannan shine huta daga mutum har yaje ya wata maganar da ba a sa shi ba ko kuma ba a neme shi da ita ba to suna bugun shi ko sai ya tashi ya ce wane ya kashe ni to kuma wannan shine ayar da Allah ya su ya gwada musu sai Allah ya ce musu kazalika yuhyi Allahu al-mauta yanda ko ga wannan mutum ana ta garrama wa ya kashe shi aka zo yanzu gashi ya tashi yayi magana wane ya kashe shi to duk wanda bai imani da gobe kiyama ba to ya kamata ya imani a yau daga cikin banu isra'il wanda sai ga wannan hadisa to haka Allah yake tada duk wani wanda yake macece ne wa nabbaha ta'ala ala qudratihi wa iyaihi al-mauta to nan Allah kenan ya san cewa in ya tashi za su yi mamaki to mamakin da suka yi a wani ya tashi wani ya tashi to sai Allah ya ce musu haka a gobe kiyama ma za a tashi kenan duk wani wanda yake ganin kiyama ba za ta faru ba ko Allah ba zai tada macece ba to ya kamata ya dibi wannan aya wala ce min amri al-qatil ja'ala tabaraka wa ta'ala zalika sun'u hujjatul lahum 'ala al-mu'ad sai Allah ya sanya wannan ta da wannan macicin da yi hujja ne a gare su akan cewa a gobe kiyama akwai ranar tashi wa fasilun ma kana bainahum min al-khusumati wal 'inad duk wani abin da yake tare da su na girman kai na jayayya to lalle Allah sai ya rarrabe sai an ma kowa hukunci yana duk wanda ya kashe wannan mace ce daga cikinku kusan cewa gobe kiyama Allah madaukin sarki zai musu hukunci kuma nan Allah yana so ya nuna musu wai da za a ce ma an ci gaba da gardama Allah bai tada wannan macaccen ba to a gobe kiyama Allah madaukin sarki sai an nuna ga wanda ya kashe shi kuma ga irin azabar da za a mushi to kina har yau har gobe duk wanda bai imani ba da Allah ko bai imani da ranar gobe ba kina ya kamata ya dibi irin waɗannan awoyi da Allah mulkin zarki ya nuna cewa eh lalle Allah zai tada duk wanda ya mutu min ihya'il mauta fi khamsati mawadi'in daga cikin irin wannan surori ko irin wannan siffar Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani mala yake cewa irin yadda ake tada macece so da yawa irin mutanen da ba su imani ba ko kuma wani yana so da imanin shi ya karfafa akan cewa wai yane ne za a yi idan mutum ya mutu a gobe kiyama a ce Allah zai tada shi to Allah ya bayanin kusan wurare guda biyar sun ma ba a sinaku min ba da mautukun a suratul bakara da Allah yake cewa su dai banu isra'ila idan muku manta mu wuce ayar aya ta 56 lokacin da suka ce ma annabi musa ba za su imani ba sai Allah ya zo to Allah bai zo ba sai Allah ya kashe su gaba ɗayan su bayan Allah ya kashe su kuma ya tada su to wannan tada yau sai Allah dan ya nuna musu cewa a'a Allah na yana nan kuma kudurar shi tana nan zai ya kashe ku kuma ya raya ku to kaga nan anan Allah ya kashe su ya raya su idan aka gama da wannan wanda aka tara na banu isra'ila wanda yake na nasaniya kenan biyu kenan haka kuma akwai kissan waɗanda suka huta alamtar da lazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazar al-maut wa qala lahum allah mutu summa ahyahum akwai wanda suka huta suna da imani amma wai suke tunanin ya ne ne za a yi mutane ne da yawa uluf mana da binnai ne ya za a yi allah ya tada mutum bayan ya mutu kawai sai Allah ya ce musu ku mutu gaba ɗaya sai Allah ya kashe su kuma ya raya su don ya nuna musu cewa lalle yana da iko akan raya wanda yake macece ne haka kuma a sotul bakara dai akwai aya da take nuna wanda ya zo ya wuce akan wata alƙarya khawiyatun ala urushiya qala anna yuhi hazi Allah ba'da mawti fa amatahu Allah mi'ata amin summa ba'sa shi ma yana shakku ya za Allah ya tada matattu yanzu suwa ne sun mutu suwa ne sun mutu shi kenan sai Allah ya kashe shi sai da ya shekara ɗari da shi da jakin shi to don Allah ya gwada mashi ayar sai Allah ya tada shi kahin jakin sai Allah kuma ya ce mashi wanzur ila izam to yanzu yadda za a yi kaga jakin ka gashi ya mutu kalli kasusuwan yana kallo kashi na nan ya zo gamu da nan kashi na nan ya zo gamu daga nan bayan Allah ya haɗa kasusuwan korangal kuma ya zo ya sa mai tsoka kuma bayan Allah ya ce mishi kalli abincinka lamai ta sanna ya ce ka kalli abincinka bai yi ba tsami nan shekara ɗari to shi ma wanda yana daga cikin wanda Allah ya kashe shi ya raya shi ba don koyi ba da ya tabbatar mana da cewa eh lalle idan an mutu akwai wata rana wanda za a tashi domin duk wani wanda zai zalunci ya san cewa akwai ranar da za a karbi abin da ya zalunta kenan wanda sai zaman mutum ya kare imanin shi annabi ibrahim alayhi salam yana da magana akan wannan yana gani yaya ne shi dai yana so ne ya tabbatar walakin li yatma inna qalbi lokacin da Allah ya tambaye shi awla tu'min annabi ibrahim da kanshi yake ganin imani gobe ya ne za a tashi mana sai Allah ya ce mishi ya annabi ibrahim ba kai imani bane sai shi dai ce walakin li yatma inna qalbi ina so in samu nutsuwa kaga annabin Allah ne sai Allah ya ce mishi ya dauki tsuntsu guda hudu ya ciccira su ya rarraba su ya dora kowane tsuntsu ya caccakula ya yarraba kawahuwan da kan ya je dora bisa dutse daban-daban duwatsu hudu dutse hudu yana zai dora dora yana kallo sai Allah ya gama tsoka wannan da tsoka wannan kafa wannan da kan wannan haka Allah ya gama a gaban shi annabi Ibrahim alayhis salam to kenan wannan Allah subhanahu wataala yana yayi haka ne kenan dan ya sanya cewa eh lalle idan an rasu a kowace rana shine Allah ya ce musu kazalika yuhyi Allahu al-mauta Allah subhanahu wata'ala a wata ayar a suratul yasin yake cewa ayatul lahum al-ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun yanzu misali in ana zancin akan tada ko kiyama ya take ko kuma a ce tada matattu sai idan ka je ka kalli bayan gari idan rani yayi lokacin da komi ya bushe komi ya zama karmami iska ta zo ta tafi da shi sai ga wurare wanda ciyawa take fitowa idan an yi ruwa inda kai a zo a ce ma ka ɗauki ƙasar ka dibo ina gasa ya take ina yaɗiya ina wane ne ina wane ne ba za ka iya ganewa ba amma idan an yi ruwan shifka sai ga gasa ya ta hoto a wajenta sai ga duk wani shifkoki na sun hoto to Allah subhanahu wataala ke ce musu yake cewa duk wani wanda yake baya imani da gobe kiyama to ya diba ƙasa macacciya yadda Allah yake fitar da tsirrai a cikinta وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون yanzu idan ka diba manomi lokacin da aka yi ruwa lokacin da zai je ya shibka kawai zai zo gida ne ya kwanci babu ruwanka ya take ya take kai dai jira kwana biyu kawai sai ga zangarniya ta wuto icce ta wuto tun tana da karama har ta yi zangarniya wane ne kula da wannan shine Allah subhanahu wataala kuma babu zancen misali lokacin da zaka shibka idanuwa idan za ta fito a ce shibkar ta yi ƙasa kowace sama za ta yi ƙasar da Allah subhanahu wataala ya sanya ita ce wanda mutane za su yi abincin da za su ci za ga kowane iccen sama zai yi to Allah ya ce ya kulu min samarihi wa ma amilatu aidihim babu wani wanda ya sa hannun shi ya huddo hatsi ko ya huddo dawa ko ya huddo wake Allah ya ce afala tashkurun yanzu ba za ku gode ma Allah ba wanda shine yake wannan aikin kina Allah madaukin sarki banu Isra'ila da ya kashe wannan mutumin eh da suka kashe wannan mutumin Allah ya tada musu shi a gaban su ba dan komi ba dan su san cewa Allah yana tada matattu to wannan kaga kuma yana daga cikin imani rukunin imani mutum ya imani da cewa eh lalle mana imani da gaibin cewa Allah madaukakin sarki a gobe kiyama idan an mutu a kowace ranar gobe wanda Allah zai tada kowa da komai kuma imani da tadawa da Allah zai a gobe kiyama da kiyama karan kanta abu ne wanda yake sa mutum ya gyara aikin shi a nan duniya domin mutumin da yake ganin ba za a imani ba zai zalunci wani zai iya yin kisa zai iya yin sata zai iya cin riba saboda yana ganin idan an mutu kawai shikenan wanda suke ba su da addini ba su da komai wani ma shi tunanin shi wai idan wane ya mutu kuma yau da gobe a jikokin shi sai wani kamar ruhin ne ake ɗauka ran wannan a sama wani kamar idan wani ya mutu sai a yi wani jinjiri sabo wasu haka suke tunani to kaga wanda tunani ne gurbatacce Allah madaukakin sarki ya raya mutane sai wata rana domin hisabi kina idan kai zalunci kasancewa akwai ranar hisabi idan kai kisa idan kai karya idan kai abu annabiwanci dole abin da zai bata maka imani zai gurbata maka kasancewa akwai wata rana to sai sa mutum ya tsaya da imanin shi da kyau Allah subhanahu wataala ya shirye da mu ana zamu da tarin mu abinda muka daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi